shek ziyarce mu su gabatar da muhadarat domin insha Allah a wannan zuwan ma tunda musamman ma wannan zuwa za su yi kimanin mako guda tare da mu a nan insha Allah ba zai zama muhadara ɗaya ba kawai insha Allah kuma sun zo domin gabatar da daura wacce take gudana a waɗannan kwanaki wanda an riga an fara jiya an yi yau ma an yi wacce ake karantar da ɗalibai maza da mata akan dai abin da ya shafa aƙida ɗin domin ana karantar da littafin al'aƙida ta tsahawiyya ne na al'imam abu ja'far tsahawi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka ya zuri su albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da su gidajen su lafiya abinda suka zo na wannan aiki domin daga addinin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka musu tukuci da gidan aljanna abinda suka zo suka karantar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ka sa ka ba mu ikon aiki da shi ka kuma amfanar da mu shi a duniyance da kuma a lahirance muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki malam ya ba shi ikon isar da wannan saƙo cikin usulobi wanda yake za mu fahimta insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka السلام عليكم ورحمة الله دكتور تفضل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya tara mu a yau 23 ga watan safar, hijiran manza Allah sallallahu Alaihi wasallam tana 1447 wanda ya yi daidai da 17 ga watan takwas shekara ta 2027 miladiya. don gudanar da lakca a wannan masallaci a masjidul muhajirin da yake wannan gari na ningi a wannan masallaci mai albarka a karo na biyu wannan shine karo na biyu da muka halarci wannan masallaci a watannin da suka gabata mun zo kamar yadda a doktor ya sanar so yau ma kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci don tunasar da junanmu akan abin da yake na addininmu shine riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don komai ba duba da irin yanayi da aka shiga a wannan zamani da ake sako-sako da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ake watsi da ita ko ake kokarin ture kwakwalen mutane daga kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fakewa a darama a ci danyen gari kamar yadda masu magana suke faɗa ma'ana ana fakewa da alkur'ani a kuma kore sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rusa addinin a raba mutane da haske na musulunci da haske na annabta da haske na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa a ma waɗannan mutanen a kwamitin wannan masallaci da masu gudanarwa a suka nemi mu tattauna akan wannan maudu'i wanda yake maudu'i ne wanda a yana kan gaba a daidai lokacin da ya kamata mu tunasar da junanmu ba don komai ba don mu ƙarawa kanmu ƙarfin gwiwa da imani da abin da muka yi imani da shi da ƙara riko da shi sannan kuma da yaƙar dukkanin mai ƙoƙarin rusa sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu a riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne na wajibi shi yasa a topic din unwanin wannan muhadara ya zama na shine wujubut tamassuk bil kitabi was sunna wajabcin riko da littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ni'ima da Allah zai yi wa bawansa a duniya mafi tsada mafi falala sama da Allah ya yoka musulmi sannan kuma ya yoka wanda yake fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya yi ka musulmi ya yi ka kuma ahli sunna wannan in Allah ya maka to an sallame ka duk wanda ya Allah ya masa gaman katar ya datar da shi ya shiryar da shi yana musulmi kuma akan tafarkin bin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a bisa fahimtar magabata na kwarai to an gama maka komai Allah ya bi ya gama da kai kuma babu wata ni'ima da zaka samu sama da ita duk wani abu da Allah zai maka ni'ima zai maka na ni'ima to wallahi koma bayan wannan ne sannan duk ni'imar da Allah maɗaukakin sarki zai ba wa mutum ya tara masa duniya duk da kyalekyalen da yake cikinta da duk matsayin da mai matsayi yake takawa wallahi in Allah bai azurta shi da wannan tagomashi ba to ya yi asarar duniyar da lahirar wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ba zai amfane shi ba la duniyarsa ballantana kuma lahira domin ba a taɓa rabauta a lahira wallahi in dai baka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka a cikin wannan muhadara za mu ji dalilai da suke nuni akan wajabcin bin littafin Allah ɗamfare da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani akan cewa shi sun ita sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar alqur'ani shi abu ne guda daya baka raba su sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ba za ka taba raba su ba in dai za ka bautata ma Allah akan yanda Allah yake so a bisa yanda aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za ka raba alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani a cikin sura Ali Imran cewa mu haɗu mu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu rarraba Allah madaukakin sarki ya ce wa atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah mai karfi ita ce mai littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kada mu rarrabu wane ya kama wannan tafarkin wane ya kama wannan tafarkin wane ya bi wannan dariƙar wane Allah ce mu haɗu mu riƙe littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul zukhruf Allah madaukakin sarki yake cewa fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ka yi riko da abin da aka yi maka wahayi shine alkur'ani lalle tabbas kai kana kan tafarki madaidaici duk wanda ya riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana masa bishara yana kan hanya miƙaƙƙiya wanda Allah madaukakin sarki yake so da haka duk lokacin da mutum ya nisanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san tafarkin da yake bi ba shine tafarki madaidaici ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa mu bi tafarki madaidaici kada mu bi hanyoyin da suke za su ɓatar da mu da aka riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa ko shakka babu ita ce hanya madaidaiciya ita ce hanya da Allah maɗaukakin sarki yake so a bi kuma ita ce abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi haka Allah maɗaukakin sarki yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr Allah ce fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun da aka ka bi tafarkin abinda aka aiko maka da shi shine alqur'ani a bisa fahimta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya fahimtar da shi Allah ce kada ka bi hanyoyin waɗanda suke bin son zuciyarsu waɗanda ba sa fahimta da haka kai riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata hadisi ingantacce wanda imam albani ya inganta shi hadisin irbad ibn sariya hadisi ne sananne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasici da mu yi roƙo da igiyar Allah mu yi roƙo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ƙarshen zamani za a samu fitincinu na rarrabuwar kai da son zuciya da zai shigo da sunan addini amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tini ya gama mana aiki tini ya nuna maka hanyar da in ka bi ta ba za ka karkace ba irbad ibn sariya yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu yace summa aqbala alaina sai manzon Allah ya juyo ya fuskance mu fa wa'adana mau'izatan baligha ya mana wa'azi yace wa'azi mai shiga jiki a cikin wa'azin kowa jikinsa ya gaya masa ya ratsa shi ya ce zarafat min hal'uyun wa wajilat min hal'ulu zukata suka girgiza idanu suka zubar da hawaye sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulallah wannan wa'azi kaman mai wa'azin bankwana kamana wasici kamana nasiha ka gaya mana abin da zai amfanar da mu alamu sun ga manzon Allah zai iya barin duniya da haka suka ce fa ausina ya rasulullah kama na wasiya ya rasulullah manzo Allah ya ce usikum bi taqwallah ina muku wasici ku ji tsoron Allah ina muku wasici da tsoron Allah yace was-sam'i wat-ta'a ku ji kuma ku biyayya ga shugabanninku yace wa in ta'ammara alaikum 'abdan ko da an sanya muku bawa ya zama shugaba ku yi masa biyayya wannan shine manhaji na ahli sunna wal jama'a fito na fito da shugabanni ko da fa suna zaluntar mu a manhajin mu ba manhaji bane na fita ai zanga zanga dukkan wanda yake bin manhajin ahli sunna wal jama'a to ba za ka ganshi a titi ba kai ka san yan titi ai ka san yan titi wanda suke karewa a titi wanda suke tafiya ba su san daga ina suka fito ba ba su san ina za su je ba su yi ta tattaki da kafa suna dukan jikunansu suna jima kansu ciwo suna zalunta kansu da sunan addini shine abinda wasu daga ciki yanzu su ma suka koya suna yi abinda shi'a suke mutum ya ta kewayen gari ina ka fito bai sani ba ina za ka bai sani ba kawai addinin wahala addinin kwalta addinin titi duk wanda ya bar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daman kamar yadda manzo Allah ya faɗa to za a tabbatar masa da kaskanci da wulakanci da wahala a duniya sannan kuma a lahira ba shi da rabauta zai ta aikin wahala amilatun nasiba tasla naran hamiya so da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hirdinku kada ku yi fito na fito da shugabanni shugabanninku na musulunci shugabanninku na ƙasa shugabanninku na menene ko da ku suna zalunta ku Allah ya tanadan muku da sakamako ga duk shugaban da ya zalunci wanda yake shugabanta Allah zai kwatan maka haƙƙinka amma ka fita titi ba za ka ga ahli sunna a titi yana yawo yana jifa yana zagi addinin zagi da la'anta da kone-kone hankali da Allah maɗaukakin sarki ya ba mai bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gan shi haka ba da haka manzo Allah ya ce mu bi shugabanni ko da an sa mana shugabannin nan muna ganin su bayi ne manzo Allah sai ya gaya mana wani abu da zai zo wannan mu'jiza ce wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai iya faruwa manzo Allah ya ce fa innahu man ya'ish minkum to fa sayara ikhtilafan kaseera duk wanda ya yi tsawon kwana a cikinku yana gaya sabansa cewa wallahi zai samu saɓarsu yau waɗanda yanzu ka duba da irin wannan lokacin kaga ba sai an maka tafsiri ba ba sai an maka bayani ba akwai abin da a hankali ma ba zai taba zuwa ma ba amma ana bautata ma Allah da shi an juya addinin an canja shi an gurɓata shi sama da yadda kirista suka gurɓata addininsu kuma da sunan addinin Allah to manzo Allah ya ce zaka zo musassakatil kazzab zaka haɗu da ire-irensu waɗanda za su rinka ƙaryata sunnar manzan Allah suna ruguza addinin suna fitowa da abubuwa kala-kala manzan Allah ce in dai kai tsawon kwana to za ka haɗu da saɓani masu yawa to meye magani ya rasulallah mu yanzu muna buƙatar rigakafi manzan Allah ya wasu habbansa rigakafi ne to menene in mun tsinci kanmu a ciki ina mafita inda manzan Allah bai yi bayani ba to sai a yi tafa gannuwa a rasa ina za a je amma tintini na ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mana aiki alaikum bi sunnati in aka samu wannan sabanin to ku yi riko da sunnata wa sunnatu khulafa'ur rashidin da sunnat khalifofi na shiryayyu wannan ita ce mafita dan Allah wanda ya cinci kansa akan tafarkin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan hadisin ya karanta hadisin nan ashe ba ya faɗi ma Allah sujjada manin godiya dama manzo Allah ya gaya mana hakan za ta faru sahabbai kuma Allah ya taimake mu suka yi tambaya mai amfani suka ce me zami ina mafita ya rasulullah manzo Allah ya ce fa alaikum bi sunnati ka zama ahli sunna ina ka fito sunna ina zaka je sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu da aka zo maka na ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ce ayi kai bai yi ba bai yi umarni ba ka bashi Allah ba zai tambaye ka akai ba manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin saboda tsadar wannan maganar kuma manzon Allah ya san akwai khutura akwai hadari yace abdu alaiha bin nawajis ku yi riko da wannan wasicin ku yi riko da sunnata da na muku da kyau a daidai wannan lokacin wani kana cikin sunnar sai a zo a yaudare ka da abin duniya a ƙoƙari a raba ka da addininka a raba ka da aƙidarka wacce kake kai wanda Allah da manzansa suke so a yaudare ka wasu a yaudare su da kuɗi wasu a yaudare su da mata wasu a yaudare su da duniya wasu a yaudare su da mulki a fitar da su daga kan tafarkin da Allah da manzansa suke so kamar yadda yake faruwa a yanzu mu duba a cikin 'yan waɗannan kwanaki yadda aka ebi dandazon samari wasu ba su da wata alaƙa da shi'a amma sun tafi can karbala sun je neman a wai, wai, wai, wai ziyarar a sayyidina ali har wani daga wai me, me, me, me, me yana, yana da'awar a masu begen manzan allah sallallahu alaihi wasallam wai ga shi nan yana nuna ga inda ruwan dufana farkon inda ruwan dufana ke to ruwan dufana dan Allah ba ruwa ne na azaba da aka halakar da mutane ba wai ana ɗibawa ana ɗibar tabarraki a yi alwala da shi ana tabarraki da ruwan dufana ina ma ina ka tafi saudiya mana ka sha zamzam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam eh shifa'an lima shuriba lahu waraka ce ga duk abin da aka sha shi da shi amma ka je kana shan ruwan dufana ruwan da aka halakar da mutanen da suka bijire wa Allah wai kai alwala da shi an ɗebi samari matasa an tafi da su wasu a kai su da sunan karatu a je a gurɓata musu aƙidinsu su dawo su zama matsala a cikin al'umma idan aka ga mutum dukiya yake so sai a waffara masa dukiya da haka a irin wannan manzo Allah ya ce abdu alaiha bin nawajis duk wani abu da zai raba ka da wannan abin da kake kai abu ne mai tsadar gaske wallahi kada ka bari a raba ka da wannan tafarkin da kake kai mafi tsadar abin da Allah ya baka a duniya kenan waras ka rasa ranka da ka rasa wannan aƙidar da kake kai ka je ma Allah akan ta wallahi za ka rabota da yardar Allah amma in ka bari aka baka duniya aka raba ka da wannan tafarkin da kake kai aka ruɗe ka da ruɗu na duniya su kayi asara ta har abada shi yasa manzo Allah ya ce abdu alaiha bin nawajis manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wal muhdathatil umur ina muku gargadi ku guji fararrun ayyuka duk abin da ba Allah da manzansa bane suka umarta fararre ne Daka duk abin da za a so muku da shi da sunan addini ku guje shi gargaɗi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace domin dukkanin fararrun ayyuka ɓata ne dukkanin kuma ɓata bid'a ce ita kuma bid'a tana wuta manzo Allah ya riga ya gama bayani idan da ana karatu kuma ana da tsoron Allah to da mutum wani wata wata ɗariƙa ko wata aƙida ko wata mummunan abin nan wallahi da bata yaudare ka ba ga tafarki nan mai haske haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya bar muna akan tafarki fari tas daransa kamar rana ranarsa kamar daransa kamar rana babu wani dubu-dubu a ciki manzon Allah ya ce mu riko da shi so wannan hadisin yana mana nuni akan waƙi'a da muke a yanzu muke rayuwa daman manzo Allah ya gaya mana za mu ga ire-iren waɗannan abubuwan da yawa so amma ga mafita daka wanda yake neman shiriya fa alaihi bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya riko eh ya riko da ita wanda kuma ya bi san ransa to ya sani cewa in ya kwashe kayansa daga gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya asarar duniya da lahira babu wanda zai rabauta duk wanda ya rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai rabauta ba akwai hadisin abu huraira wanda yake shi ma hadisi ne ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya amince mana abu ya yarje mana abubuwa guda uku inna Allah yarda lakum thalathan Allah ya yarje mana abubuwa guda uku wa yakrahu lakum thalathan ya kuma gargade ku ya hane ku ga abubuwa guda uku menene abubuwan nan abu na farko an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay ku bautata wa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani a cikin bauta kada ka rinka kiran wani ba Allah ba kana neman taimako a wurin wani ba Allah ba kana yi wa wata wani biyayya sama da yanda kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo a ce maka ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce a'a kai maganar wani za ka bi wani kawai ya zauna ya cika cikinsa da abinci ya zauna akan kujera an haska masa shamara yana rushe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi shi ka ji mutum yana cewa kuma fa maganar nan haka ne to in ka ga alamar haka ka je kai wa imanin ka garan bawo in ba haka ba kana dab da ka shiga kana dab da ka fada cikin halaka ta har abada yace ku bautata masa kada ku hada shi da kowa wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku rarrabu kada ku rabauta wala tatafarraqu wa yakrah lakum qila wa qala Allah ya hana mu jita jita kamar yadda a yanzu kaga a da jita jita da bata kai ta yanzu ba yanzu ne abu zai faru kowa ya zama dan jarida an yi kaza yanzu ne malam wani an kama shi yayi kaza an jita-jita abin da baka tabbatar ba musamman a lokaci mai haɗari mai hutura irin wannan wanda yanzu za a sa maka abu ga kanan kana faɗa da wani ga kanan ka yi kaza ko a haɗa ka da mace ko a kaza ko a yi kaza ai ta yaɗawa ai ta yaɗawa ba tare da an tabbatar ba manzo Allah ya sanar da mu wannan zai iya faruwa ya ce wa kari halakun kila wa ƙala wa kasaratu su'al da yawan tambaya ta wacce ba mai amfanarwa ba ba tambaya ta ilimi ba tambaya ta ilimi abu ne wanda ake so Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah fahimtar da shi addini Allah ya fahimtar da shi addini da sanin ma'ana alqur'ani aka tambaye shi ya aka tara wannan ilimin yace bi lisanin sa'ul da harshe mai yawan tambaya duk abin da bai sani ba zai tambaya manzo Allah ya yabi sayyidina Abu Huraira a daidai lokacin da ya tambaye shi ga cewa man asadun nas bi shafa'atika yawmal qiyama wane ne wanda yafi dacewa da samun ceton ka ranar tashin alkiyama manzo Allah ya ce wallahi na ji a raina ba wanda zai min wannan tambayar in ba kai ba saboda kwaɗayinka da addini so da haka yawan tambaya in akan abin da zai amfana ne babu laifi amma tambaya ta ta rashin ta ƙure tambaya ta wani haka zai je ya samu wani malami ya nemi fatawa ya ce menene fatawa sai ya maza sai kuma ya ɗauki wannan sai ya tafi wajen wannan shi ma sai ya faɗa sai ya sa raddi malam wane ga malam wane kawai sai ka ga ya haɗa fitina akwai su suna nan annamimai kenan a ban ƙasa wanda Allah maɗaukakin sarki yake gadar wa mai irin wannan azaba a kabarinsa yana daga cikin abin da yake gadar wa mutum azabar kabari to yace wa kasartu su'al wa ida'atil mal da tozartar da dukiya da wulakanta ta da almabazzaran da ita a inda ba shine ake so ba wannan ma abu ne wanda yake baya buƙatar tafsiri gashi nan muna gani wannan muhallin shahid shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci mu da mu bi Allah sannan kuma mu yi riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka adi akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya yake wa sahabbansa wasiya akan cewa ya bar su akan abin da shine in sun yi riko da shi to sun rabauta manzo Allah ya ce taraktukum ayyuhan nas na bar muku ya ku mutane ma in tamassattum bi lam tadillu in dai kuka yi riko da su ba za ku ba za ku bata ba har abada menene ya rasulullah yace kitabullah wa sunnatu rasulillah littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda zai zo ya ce wai shi da qur'ani kawai zai rayuwa ya bar wannan kaga ya bata duk wanda zai zo ya ce da sunna zai ba ruwansa da Qur'ani ya bata dole abubuwa ne guda biyu ba a raba su manzon Allah ya ce kitabullah wa sunnatu rasulillah ya kai mai da'awar cewa kai Qur'ani kawai za ka yi amfani da shi ba za ka yi amfani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ya bar mana alqur'ani da sunnarsa sai ka ce an ki ayi ya rasulullahi mu qur'ani za mu dauka haka kake faɗi kuma da zimman wai aljanna kake nema za ka rabota wallahi duk wanda ya tafi akan wannan duk wanda ya bari guguwar wannan bakar guguwa ta ɗebe shi to ya yi asarar duniyarsa da lahira haka wannan hadisi ma hadisi ne wanda yake Allah ya bayyana manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana gaskiya ya bayyana mana fitinar da za ta zo bayansa kuma ya ba mu magani da haka wannan duk wanda yake tafiya akan tafarkin ahlus sunna wal jama'a ban ji wanda yake da nutsuwa wanda zai samu nutsuwa ya farin ciki ya gode wa Allah ya kwanta lafiya ya tashi lafiya cikin kwanciyar hankali ba sama da shi hatta a zuciyarsa wallahi zuciyar wanda yake bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nutsuwarsa da zaka gani ba za ka haɗa shi da wanda ya kauce masa ba kaga mutum mahaukaci ne amma da kaya a jikinsa in yi magana za ka fahimci cewa ba mutum ba mutum bane ba mutum mutumi ne in yi aiki za ka rena shi idan ya hukunci ko ya zartar da abu za ka yi mamaki idan ya maka fatawa akan abu na addini sai ka ga kamar ina hankalinsa yake yanzu duk masu irin da a wannan ina hankalinsu yake ina karatunsu yake waɗannan dai gashi alkur'ani ne da sunnan manzo Allah ake karantawa masjorati mun karanta ayoyi da suka tafi akan wajabcin bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce kai qur'ani ka dauka to in ka ce qur'ani kake bi dole sai ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wanda Allah ya batar babu mai shiryar da shi haka wannan hadisin yana mana bayani akan bayani ne fayyace ga hanyar shirya ga duk mai neman tsira ga duk mai neman rabauta haka akwai hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yadda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni na bar ku akan abubuwa guda biyu sai dai ma ya khassase su lan tadillu ba'dahuma abadan bayan su ba za ku taɓa mata ba duk wanda ya rike alqur'ani da sunnar manzan Allah hadithan manzan Allah manzan Allah ce lan ba zai taɓa ɓata ba da yarda Allah manzan Allah ce kitabullah wa sunnati haka manzan Allah ce littafin Allah da sunnata in dai kun riƙe su manzan Allah ce ba za ku ɓata ba walam tatafarraqa hatta talidu ala alhaud yace kada ku raba su ku rike su biyu har sai kun haɗu da ni a tafkin alkausara da haka manzo Allah ya riga ya mana bayani akan wannan aka ga mai neman tsira to dole ya riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa su alkur'ani kadai za su yi riko da shi da shi za su bautata ma Allah shi ita kanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ce daga Allah duk wani abu da manzon Allah zai yi ko ya aikata ko ya umarni da shi to shi ma wahayi ne kamar yadda ake wa ake wa manzon Allah wahayi na alkur'ani to ita ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana masa wahayinta domin baya faɗar abin da sarransa Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratul najm Allah ce ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa baya faɗar sarransa to in ba sarransa yake faɗa ba to me yake faɗa kenan umarnin Allah yake bi da haka baya faɗan san ransa sai abin da Allah ya masa umarni ashe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ita ma wahayi ce da haka duk wanda ya ƙaryata sunnar manzon Allah to ya ƙaryata alqur'ani idan ka ce alqur'ani ai ba Allah ne ya saukar maka a kwakwalwarka ba an saukar da shi ne ta me biwasitati jibril ta abubuwan duka guda biyu alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka saukar maka da littafi wa anzalallahu alayka alkitab me alkitab littafi wani littafi alkur'ani Allah ne fa yace wal hikma da kuma hikima to menene hikimar shi ma kuma qur'ani kaga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abubuwa ne guda biyu shi ma wahayin shi ma ita ma sunnar wahayi ce daga Allah shi yasa Allah yake haɗa su mun saukar maka da abubuwa guda biyu littafi da hikima Allah ce wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul ahzab yana wal hikma ku tuna abin da ake karantawa a cikin gidajenku na ayoyin Allah da me sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai raba su ba kai ne zaka raba mai karambani kai ne mai dogon harce kai ne mai azarbabi kai ne zaka raba alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce ya sokan masa da abubuwa guda biyu hadisi ya tabbata hadisin miqdad wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da sahabbansa ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu yace ku saurara ni Allah ya bani littafi shine alqur'ani da makwamancin sa tare da shi alqur'ani kenan da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kada wani mutum ya zo ya cika cikinsa da abinci ya zauna akan kujera irin su musu sakatul kazzab ya rinka ce muku alaikum bi hadha alquran na hore ku da wannan qur'anin kadai ko kuma ya je karatunsa a ramma ne gardi ne ya yi karatunsa kuma ya kasa zuwa karatun littattafai ya fahimci addini kuma ba zai iya ba lokaci ya ƙure masa maimakon ya gaskata ya bi sai ya zo a rinka jan ire-iren wannan bayan allah wanda suka haddace alqur'ani bawan Allah ne ya karar da rayuwarsa wajen karanta alkur'ani ya haddace qur'ani yayi yayi yayi yayi shi ta babba yayi shi ta gaba gaba ya san duk wani harji da wani salo na cikin alkur'ani to sai a zo a rinka ribatar ire-iren waɗannan sai a ce musu su kada su karanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ga kuma su ba su samu ba sai ga sun ana ya ana amfani da su wajen yakar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali shi ba shi da aqidar to amma sai a yi masa gazul fikhri a yaƙi hankalinsa tun da ba ka da shi waɗancan duk ƙarya ne sai a ce mai kawai ya ƙaryata kaga yanzu in ka rusa waɗancan to yanzu kai ne sta amma shi wannan ga ƙur'ani kuma ga sunna in an zo ana magana aka ce ga aran ma shi ma ya iya ga kuma sunna kai baka iya ba ka kai za a sa a baya to mu taru mu rusa alƙur'ani mu dusa sunnar gabaki ɗaya wannan shine abin da suke wa mutane to da haka mu guji ire-iren waɗannan manzo Allah ya ce kada wani ya zo ya cika cikin sa ya zauna akan kujera ya ce muku alaikum bil qur'an fama wajadtum fihi min al halali fahillu duk abin da kuka samu a cikin sa na halal ku halatta duk abin da kuka samu na haram a cikin su ku haramta amma duk abin da ba wannan ba ku yi watsi da shi a wata ruwayar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama harrama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah duk abin da manzo Allah ce kada ayi to Allah ma ya haramta shi duk abin da Allah ce kada ayi manzo Allah ya haramta shi abu ne a haɗi ba a raba su haka wajibi ne kai riko da waɗannan abubuwa guda biyu gaba ta uku shine wajabcin yin da'a idan ya zama na sunna da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ce ai aiki da ita to shi kuma dukkan umarnin manzon Allah wajibi ne shi ma ai duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai to ya zama maka wajibi in dai kana da awar musulunci kana da awar rabauta kana so ka samu rabauta a wurin Allah sai ka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin suratul hashr Allah ke cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi da ƙarfi wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah ya hana ku hannu da shi da haka ko ta fuskar alqur'ani ko ta fuskar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce iyyakum wa kaza iyyakum wa kaza to ku rabu da shi manzon Allah ya ce alaikum bi kaza alaikum bi kaza ya ce alaikum bi sunnati na hore ku da sunnata sai ka ce ba za ka yi ba ga kuma nan Allah ya ce ma atakum rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kaga kuma kai ka ce alqur'ani kake aiki da shi kenan inda da alqur'ani kake aiki to ga Allah ya baka umarni yace wa ma atakum rasul fa khuzu wa ma nahakum anhu fantahu sai ka ce a ni alqur'ani amma banda wannan ayar kamar haka kake faɗi wannan umarni ne daga Allah da haka ashe wajabci ne yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a haka Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul nisa Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasul ku yi ma Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wa ulil amri minkum yace fa in tanaza'tum fi shay faridduhu ila Allah wa rasuli idan kuka samu sabani akan wani abu to ku koma zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai ce farudduhu ila Allah ba kawai saboda shi kansa manzon Allah in ka bi shi zaka samu mafita sai ya ce farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ashe in kai imani da Allah da ranar lahira wanda ya takaitu yace shi ba zai bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yu'minu billahi wal yawmil akhir kaga bai imani da Allah da ranar lahira ba ya fitar da kansa kafir da kanka dama baka ciki haka kuma Allah madaukakin sarki kuma wawa dai a cikin suratul nisa Allah ke cewa wa man yuti'il rasula faqad aba Allah duk wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to yayi Allah da'a ne da haka akasinsa kuma duk wanda ya saba masa ya saba ma Allah Allah ya rantse da kansa Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce fala wa rabbika na rantse da ubangijinka kai annabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minuna ba za su taba zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka kai ne mai musu hukunci cikin abin da suka samu sabani sannan kuma in ka musu hukuncin su ji sun yadda da abin da ka hukunta sun mala ya ji dufi an fusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kada su ji wani kaikayi a ransu suna kyamar sunna ko suna kyamar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta sai sun miƙa wuya miƙa wuya sannan suka zama masu imani kaga wannan aya tana mana nuni akan wajabcin yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sannan kuma duk abin da ya wuce maka duhu to Allah ya ce sai ka sanya manzon Allah ya zama shine mai maka hukunci an zo maka da wani abu sai a koma ga alkur'ani ya ya tabbatar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma me yace ayi sau da dama alkur'ani zai zo da hukunci amma ba za ka iya yin aiki da abin da alkur'anin ya zo da shi ba sai ka koma sunnar manzon Allah za ta maka bayani wannan kuma misalai ga sunan da yawa ya isan mana misali alkur'ani yakan zo da abu ne a dunkule sunnar manzo Allah sai ta fassara shi sai ta yi bayani yanzu an ce kai sallah alkur'ani ba inda ya zo ya nuna maka ikama da ruku'i da sujjada da zaman tahiyya da sallama da kabale da ba'adi dole sai ka koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce mu yi azumi akwai hukunce hukunce akwai abubuwan da yake karya azumi akwai abubuwan da yake inganta maka azumi sai ka koma sunnar manzon Allah zaka gani Allah ya ce ai haji kawai zaka je maka ka dawo dole sai ka koma sunnar manzon Allah ita ce za ta nuna maka ya zaka yi wannan ibadar rukunan musulunci duka da duk wata abu na shari'a alkur'ani yana umarta da shi wani yayi bayani wani kuma sunnar manzon Allah ce za ta zo ta bayyane maka ga yanda zaka yi su da haka dole ne sai ka bi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira haka Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba manzon Allah ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake aljanna kowa yana so aljanna mai masoya da yawa ko to amma ba kowa ne zai shige ta ba da yawa suna son aljanna amma wallahi kwalilan su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da yawa a cikin al'umma ta duka za su shiga aljanna sai dai wanda yake suka ce wa manya aba ya rasulullah waye zai ki shiga aljanna manzo Allah ya ce man ata'ani dakhala aljanna duk wanda ya yi min da'a ya mun biyayya ya riko da abin da na zo da shi zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda yake kamar sunnar manzon Allah to ya ki shiga aljanna ya makansa da haka kenan bayan da zaka ka samu rabauta eh matsawar mutum baya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a da haka wannan hadisin ma yana mana nuni akan wajabcin yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a sannan akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda Imam Al-Albani ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa man radiba an sunnati falaysa minni duk wanda baya kwadayin sunnata to baya tare da ni wanda baya tare da manzo Allah ko ina zai tafi wuta haka akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa ju'ila dhilla ala man khafa amri Allah ya sanya ƙasƙanci ga duk wanda ya saba ma umarni na kuma ka je ka kalli duk wani ɗan bid'a ka kalli duk wani wanda yake gaba da sunnar manzon Allah wallahi sai ka ganshi cikin ƙasƙanci ba za ka ganshi da izza ba ko wucewa za ka yi ta hanya kai ko arne in ya zo wucewa ga wanda yake iltizami har zuciya da sunnar manzon Allah wallahi sai ka yi mai kwarjini amma ɗan bid'a Allah yana cire wannan kwarjinin a idan bayinsa sai ka gan shi ba mutunci duk yanda zai kinkima rawani ya kinkima kaya a jikinsa ya kaza haka za ka rinka ganin shi a banza ba dan komai ba saboda me ya kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izza da ɗaukaka Allah ne yake sanya ta kuma yake kimsawa a zukatan bayansa da haka duk wanda ya fito na fito da baliyinsa bawansa nagartacce babba ɗan abdullah muhammad sallallahu alaihi wasallam dole allah ya tsane wannan karamci da haiba da allah maɗaukakin sarki yake sawa a zukatan bayi da haka kenan duk wanda ya yi wulaƙantar da sunnan manzan allah to allah sai ya wulaƙanta shi ba zai rabauta ba ya yi iya abinsa ya yi iya abin da zai burge wanda za su burge ƙarshe sai kaga bayansa amma ba a taɓa cewa ƙaryar sunna ta ƙare sunna tun da take haka kuma duk mai binta ɗoɗar ba zai ƙare ba sai a gidan aljanna insha Allah so daka wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a kuma duk wanda bai masa da'a ba makomarsa zai zama a cikin batani daka idan kai riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah da sunnan manzon Allah ita ce hanya ta rabauta hanyar da zaka samu rabauta a duniya da lahira kamar yadda ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah suka yi mana nuni akan haka babu wani wanda zai riko da sunnar manzo Allah baka ji Allah ya liƙa masa rahamarsa ba baka ji Allah ya liƙa masa gafara ba baka ji Allah ya masa alƙawari na gidan aljanna ba Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul nisa Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya ce fa amman ladina amanu wa atasimu bihi duk wanda suka yi imani suka yi ruko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yace fa sayudkhiluhum fi rahmati Allah ya ce zai shigar da su cikin rahamarsa wa fadlin ya haɗa su da falalarsa wa yahdihim ila siratul mustaqim kuma zai shiryar da su hanya madaidaiciya in ka bi Allah littafin Allah da sunnar manzon Allah to Allah ya yi maka alkawarin rahamarsa da falalarsa da gafararsa kuma zai shiryar da ka hanya madaidaiciya haka Allah kuma ma dai ya faɗa a cikin suratul an'am Allah yake cewa wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wa la tattabi'u fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun Allah ce ku bi shi ku ji tsoron sa za ku samu mai rahamar Allah ashe duk wanda ya riko da sunna sai kaga Allah ya masa tagomashi na rahama ko na gafara ko kuma mai na jin kai a duniyarsa da lahirarsa a daidai lokacin da mutane suke fagainuwa suke tangal-tangal sun rasa ba mafita a daidai lokacin da shi kuma Allah zai rinka nuna masa ga hanya ta daidai mutane an shiga rudu an kawo wata matsala kaga mutane duk an rude matsala ce take bata bata kai ta kawo ba wallahi wanda yake bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana shan shayi wallahi zai maganinta yana komawa cikin sunna sai ga ya samu mafita ba kuma abin za a gan shi ba bako ba ne an yi ma tuntuni manzo Allah ce ga mafita to amma in ka nisanta ka da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa za ta rinka maka wahala addinin ma da kake bautata Allah za ka rinka yin shi cikin tsanani cikin kunci duk wani sauki da ake samu ba za ka same shi ba to da haka kusantar sunnar manzo Allah yana gadar ma mutum da rabauta a duniya da lahira haka Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul maida qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun a Allah madaukakin sarki yake fada a cikin suratul nisa Allah yake cewa man yuti'i Allah wa rasula duk wanda ya bi Allah da me manzan Allah ya bi alqur'ani da me da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yudkhiluhu jannatin zai shigar da shi aljannatai tajri min tahti al-anhar wanda ƙoramu suke gudana a cikinta Allah ya ce khalidina fiha za su dawama a ciki Allah ya ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma bin sunnar Allah bin sunna littafin Allah da sunnar manzo Allah Allah ya ce mi zai gadan masa da mi rabauta a duniyarsa da lahirarsa sannan kuma Allah ya ce wannan shine rabo wanda yake mafi girma da Allah zai ba wa mutum daman na gaya mana a farkon muhadara babu wani tagomashi babu wata kyauta da Allah zai yi wa bawa yayo shi musulmi mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wata ni'ima da ta kai wannan shi yasa anan ma Allah madaukakin sarki yake cewa a wazalika wazalika fawzul azim wannan shine rabauta wanda yake mafi girma da Allah zai yi wa bawa yayi ka kana bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul baqara Allah ya ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wancan fala yadillu wala wala yashqa duk wanda ya bi shiryarwar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu tsoro babu firgici gare shi a duniyarsa ba zai asara ba a lahira ma kuma ana masa albishir zai rabauta babu kura amma wanda ya bar tafarkin manzon Allah wallahi in kana neman wanda yake cikin kura dumu-dumu yake cikin matsala to ka samu wanda yake yaƙi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaucewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin suratul nur cewa shi manzon Allah in ka bi shi zaka shirya wa in tuti'uhu tahtadu in kuka bi shi za ku shirya wa ma ala rasuli illa al balagh illa balagul mubin illa al balagul mubin duk wanda ya bi shi shikenan shi aikin sa ya isar in ka bi shi kai kai wa kanka baka yi wa manzon Allah komai ba baka cutar da ahlus sunna ba ko da kai ko babu kai Allah madaukakin sarki zai taimaki addinin sa in ka zo kanka kaiwa kuma Allah ba zai taba tabar da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba zai taba tabar da sunnar manzon Allah ba komai kankantar sa daman haka manzon Allah ya ce addinin ya zo bako kuma zai koma bako manzon Allah ya ce duba lil gurba madalla da baki su ne wanda za a gansu ba yawa yanzu kaga ai mu baki ne duk masallacin nan kuma kun fi mu yawa to haka dama addinin yake amma sunna ta hada mu ko misali muke yi so da haka duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisin Abu Huraira yake cewa kamar yadda muka karanta a baya cewa duk wanda ya bi shi zai shirya duk wanda duk wanda yake neman aljanna to ya bi shi duk wanda kuma ya ya ki bin sa to yayi wa kansa yayi wa kansa asarar a aljanna da haka idan ya zamana akwai falala ga wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya bi kuma sabanin sunnarsa ba kaga ya zama shine faɗan bid'a duk wanda baya bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan bid'a ne da haka shi yasa ka tsaya akan sunna alal jadda kada ka yadda wani ya maka wasa da addininka kada wani ya zo ya maka wasa da sunna ko yana maka izgilanci wani bakin rija ba wani wasan yaro bane akan wani ya tozarta maka sunna ka je kana wani maja kana haɗewa da wani ɗan bid'a da wani mai sukar sunnan manzo Allah akan wani abin duniya ana cakuɗa ko ana kaza duk a ce abin ɗaya ne kwanan nan wani ɗan uwa muke abin nan ake ake ta rigima da shi wai malam suna wa'azi a masallaci yazo shi alfahari yake mu a garin mu haka za a zauna da yan shi'a da yan da ɗan ɗariƙa da yan da yan qur'aniya da duk ɗaya muke muna gudanar da abin mu cikin lafiya ai hauka kake ai ba addini kake ba shi alfahari yake da wannan to dole ka tsaya sunna sunna bid'a bid'a babu wani nutar cewa kana nan kana nan ka zama muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula da haka ka tsaya akan daidai kai da kake da abu mai tsada kai da kake da garanti kai da mai gaskiya nagartaccen bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka satantin cewa kai kana da rabota in dai ka bi kan tafarkin sa kuma ya gaya maka haka zai faru fa me sai ka yayi mu wata kura sai ka jawo wata kazanta wani datti da gwalo ka ce da shi zaka zaka yi addini babu kaskancin da ya wuce wannan da haka dole duk dan bid'a to ba abokin tafiyar ka bane ba dole a soki bid'a a soki wanda yake bid'a kuma haka alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ma bid'a Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alqur'ani yake cewa anna haza sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya fattabi'u kubita wala tattabi'u subula kada ku bi wata hanyoyi ƙananan hanyoyin nan fatafarraqa bikum an sabili alkur'ani yana cewa kakka bi dan bid'a in ka bi dan bid'a to zaka sauka daga kan sunna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dau sanda sahabbai suka ce ya zana layi a jikinsa sai kananan layuka haka gefensa da gefensa da gefensa manzon Allah sai karanta wannan ayar yace wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan kananan fatafarraqa bikum an sabili sai ku sauka daga kan tafarki na Allah ce zalikum wasaqum bi da wannan nake muku wasiya la'allakum tattaqun kwa zama masu tsoron Allah haka kada ka bi bid'a kada da ka bi aiki na bid'a kada kai mujamala a duk abin da yake na bid'a ne ba kai ba shi ba hannunka a ciki lakum dinukum waliyad din iyakarka ka isar ka nuna wa mutum wannan bata ce in ya bi ya bi in bai bi ba kai iltizami akai ko za ka rasa ranka manzo Allah ce za ku haɗu a tafkinsa haka Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa azzalimai ba za su taɓa rabota ba azzalimai su ne waɗanda suke bin a tafarkin da ba na Allah bai ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi soyayyen zuciyan yan bid'a Allah ya ce innahum lam yughnu 'anka min Allah shay'a to dan bid'a zai wadatar zai wadatar da kai da wani abu ne kai da kake da Allah kai da kake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kake nema wurin haɗin kai ko jawo wani wanda yake ɗan bid'a da shi ne zaka bututawa Allah da shi Allah ce ba za su wadatar da kai da komai ba Allah ce wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd amma me wallahu waliyul muttaqin kai Allah ne maulanka Allah ne majibincin lamarinka kada ka bi ɗan bid'a da bid'arsa hadisi ya tabbata daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai khutba yace idansa yana yin ja fuskarsa ta canja ya ɗaukaka sautinsa yace jijiyoyin kansa su fito yana faɗa mutum ne mai haƙuri mai kamala mai tausayi mai taushi mai kaza amma in ya hau kan mimbari idan sai ya ja fuskarsa ta ja jijiyoyinsa su fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rinka cewa sabbakum wa masakum yace a amma ba'd yace bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna khairal hadith kitabullah mafi alkhairin zance shine littafin Allah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya shine shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sharrul umur muhdathatiha mafi sharrin al'amari shine fararre bid'a yace wa inna kullu muhdathatin bid'a dukkan fararren abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar duk kuma wani fararren aiki bata ne ita kuma bata yar wuta ce kaga manzo Allah ya ce a lallaba abi yan bid'a gargadi yayi gargadi yayi ku rike sunna ku bar mai bid'a daka babu sanyi babu sanya ga abin da zai taba maka aqidarka wannan shine abin da duk abin da yake da tsada ko kayanka ne mai tsada shi kake sa a kasan me akwati ko to sunna ta fi maka komai tsada a rayuwarka da haka sai ka janjana ta sai ka yi manzo Allah ce abdu alaiha bin nawajiz fa haka yace ku yi riko da ita da fiƙoƙin ku duk yanda za a kwace kada ku saki su daka kada mutum yi wasa da aƙidarsa kuma kada yi mujamala ga dukkan wani ɗan bid'a na Aisha tana gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya farar da wani abu na addini wanda ba muka umarni ba za a ce to bari a dan karba tunda ya sha wahala Allah ya ce fa huwa raddun za a da masa da shi haka manzo Allah ya ce za a juyar masa da shi ba za a karba ba ba mujamala in akwai wanda zai yi sauki a nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun haka in ka aikata aikin da ba manzon Allah ne ba za a juyar maka da shi Allah madaukakin sarki ba zai karba ba sannan kuma bid'a mai bid'a yana da wahalar shirya har wanda wanda ba akan bid'a yake ba akan wani zunubi yake da laifi yana kaza yana kaza yau mutum gagarumin barawo ne sai ga ya tuba dazu doctor yake nuna mana ko dazu ne ko jiya wani gagarumin makadi ne a Sudan da yake irin daga rayan nan ya shahara shedan ya daga tutarsa wallahi manya manyan shugabannai shugabannin ƙasa da senate senate da manya-manyan sojoji wanda suke da matakai na iko idan zai yi wasa da kuma 'yar abu ce haka yake yinta wallahi haka za a zo a cika kamar gurmi ana ƙaddara shi haka za a zo a cika shi ana abin nan ɗinsa amma rana ɗaya ce ya tuba ya daina mamaki ake yi wai ya za a yi kowa aka ce masa ya bari ana mamaki to da mai zunubi laifi yana saurin tuba amma ɗan bid'a in kana neman mai taurin kai mai kunnen ƙashi to shi ne ɗan bid'a saboda shi kullum yana yi gani yake cewa wai shi addini yake shine matsalar wannan ko ya san gurmi da abin nan iskanci ne da haka duk lokacin da wa'azi ya zo masa shikenan sai ga ya shiri nawa ne a cikin magabata wanda da tatattun mutane ne amma sun zama manya-manyan waliyai ga sunan da yawa a cikin magabata su ɗan bid'a yana da taurin kai yana kuma da kunnen ƙashi su da haka kada ka bari ɗarsashi na bid'a ya taɓa ka guba ce guba ce su da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana Allah madaukakin sarki ya sanya iyaka ma'ana yana sanya wa ɗan bid'a kamar shamaki wurin tuba akwai wahalar tuba saboda shi kullun gani yake wai akan daidai yake akan daidai yake haka abin da yake nuni akan sukar bid'a akwai hadisin irbad ibn sariya da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar akwai hadisin Anas akwai hadisin Huzaifa ibn al-Yaman wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya musu wa'azi yake cewa ni na kasance ina tambayar manzo Allah suna tambayar mutane sahabbai suna tambayar manzo Allah a an khair suna tambayar sa alkhairi yace amma ni kuma ina tambayar sa sharri ne me sharri me hukuncin kaza me hukuncin yace makhafatan al yudrikani saboda tsoron kada sharrin ya riske ni da haka yana tambayar sa sharri ne dan ya kiyaye ya ja masa jallayi sai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ya manzo Allah ke ce masa da sannu wasu mutane za su zo a zamu shirya bayansa kuma za a karkace za a yi kaza za a yi kaza ƙarshe saboda lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a wannan sahabi yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe yace to idan al'amura suka cakuɗe ina mafita abu a zai zama na zai taɓe a duniyarsa da lahira hadisi wanda ya fi ba da tsoro don da za mu rufe da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ranar tashin alƙiyin yaƙi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu mala'iku su zo da bulalai suna tafka musu suna koransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa bil mu'minina ra'ufur rahim mutum ne mai tausayi da jin kai sai yi kan waɗannan mala'iku ya rinka cewa ummati ummati al'ummata al'ummata ku bar su su ma al'ummata ne mala'iku za su ce da su za su ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka san abin da suka yi bayan ka ba baddalu wa ghayyaru sun canja addini sun juya shi sun mai da shi addinin kiɗa da rawa da waƙa da cakuɗeɗeniya sun lalata addinin sun masa ayaga kowa ya ja kaya da ina ƙara nanata mata da Allah zai wa bawansa kyauta da shi sama da yi ka musulmi mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban rabo da aka mutum ya kuma rinka gode wa Allah ko da yaushe ya ninka tira wannan ni'imar kana gode wa Allah akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya maka lokaci yayi a zan sai da abin magana tare da ni akwai ɗan uwa mala atiku ban sani ba da Allah zai ce wani abu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada ya haɗa mu da ku cikin ladan wanda kuma ne kuskure daga gare ni ne kuma da rauni na a ilimi da bincike Allah ubangiji ya gafarta min Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abin da muka faɗa Allah ya sanya mana ikhlasi a cikin ayyukan mu Allah ya karba mana Allah ya sanya mana a cikin mizanin mu na hasanat Allah Ubangiji ya tabbatar da dugadiganmu a kan sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nesanta mu daga bid'a da kaucewa da dalala da bata Allah Ubangiji ya ya nesanta mu da ita ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce da bid'a da kafirci ya ba mu ikon kauce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to alhamdulillah mala Allah saka da alkhairi wajen